بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Lahadi 21 ga watan Rajab shekara ta 1447 wanda ya daidai da 11 ga watan Januwari 2026 miladiyya a wannan majalisi namu da muka saba mana karatu cikin littafin tajridin tauhid al-mufid na al-hafiz al-allama ahmad ibn ali al-maqdisi al-shafi'i al-misri mun shiga inda malam ya mana wata sabon wani sabon kunshi inda ya kawo mana rabe-raben mutane dangane da amfanin ibada da kuma da hikimar da ya sa ubangiji shar'anta mana ibada me za mu iya samu daga fa'ida a ibadadukan da muke yi ya ce mutane sun kasu kashe hudu mun faɗi kashin farko su ne wanda suke cewa duk ibada da ake yi ibada ba ta da wani amfani da za ta koma ma ɗan adam face kawai an sa an haɗa shi wasu abubuwa ne masu wahala masu wahala wahala saboda haka ba yanda iya ubangiji ya riga ya sa ya ce dole sai ya yi sallah sai ya yi azumi sai ya yi zakka sai ya yi haji sai ya yi tafidi to kawai dan adam yana ta kokari ne yayi abin da dai aka ce yayi dan ka azantar da shi amma in ba haka ba babu wani amfani da ake samu a ibada babu wani amfani don haka irin waɗannan mutane za ku samu in suka shiga cikin ibada ba su taɓa jin daɗin ibadar ba abinda mumunai ke ji a ibadar da suke da suke yi su na ƙarin samun shauƙi da soyayya tsakaninsu da ubangijinsu da su ana mutane ba za su samu ba wannan su ne ajin farko da malam ya faɗa mana yanzu zai ci gaba da gaya mana aji kuma su kuma na biyu malam ce asinfu tsani su kuma aji na biyu alqadariyatun nufa alladhina yuthbituna naw'an min al-hikmati wat-ta'rif لا يقو... الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعريف لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجرا su kuma wannan aji na biyu su kuma kishiyan wannan ajin na farko fi su su ne wato masu bid'an kadariya wanda suke kore ma ubangiji wato kadararsa wanda suke tabbatar ma ubangiji wani nau'i na hikima da ta'aridi suna cewa ubangiji wato waɗannan ibadi duka ya yi ne da hikima da manufa la ya kowane da rabbi amma wannan hikima da manufa ba ta komawa zuwa ga ubangiji wannan ba sifar ubangiji ba ce wala yarju ilayki ba wai sifa ce take komawa zuwa ga Allah ta'ala din ba bal yarju li mahdhi maslahati al-makhluq wa fa'ati wannan zaka ce ubangiji yana yi da manufa da maslaha da hikima to hikima yana komawa wato maslahan bayin da amfanuwa da za su yi da da za su yi da wannan ibadi duka ta saboda haka ya shar'anta musu shari'a saboda su su amfana ba wai dan ubangiji akwai wajen wata hikima da take kowa ba za ta siffata ba a matsayin a ce wannan ubani ne yanda wanda misali wanda ya ya kirkiro mota mai kyau mai ban sha'awa za ka ce wannan hikima hikiman wato kera wannan mota tana komawa zuwa ga gwaninta da zaran gwana na wannan wanda ya kera to su mu'tazila ba sa cewa wato abinda ubangiji shar'anta na sallah da azumi kai wannan hikima da da aka yi da azanci da take koma mu shi asalin wanda shar'anta ba sa faɗa haka su cewa suke yi kawai a dole ne da ba sai ya kawo maka ya baka jiki ya baka hannu ya baka kafa wanda in ba haka ba tun da ya riga ya fitar da kai ya ce sai kai to dole ka maka da abubuwa saboda haka abin da ya kawo maka na shari'o'i da aiko maka da annabawa wannan yayi ne saboda in ba ta wannan ba ba ta yadda za a iya baka aljanna sauta wannan maslaha ce makasudin da ke kowa bayi ba ta kowa ba ana ta'ala da dai fa indahum anna al-ibadat shuri'at asman lima yanaluhu al-ibad su a wajen su ibaduka da bayi ke yi an sanya su ne ya zama farashi sadaki ne ga abin da wato yan adam bayi za su samu min tsawabi na lada wannan ilimi da kuma ni'ima da ubangiji zai ni'imta su da su wa anna hadi manzilat istifai al ajri ajrahu kuma wato wato gwargwadon abin da za su samu kwatankwacin sa shine kwatankwacin yanda ake dan kwadugo in ya gama jinga za ka ɗauki kudin kwadugo ka bashi to kaga duk wanda yake ma ubangiji irin wannan mu'amalar a tsakanin shi da shi a bauta ai babu yanda za a yi ka ce zai raba kanshi da raina ubangiji tun da shi yana ganin cewa yanzu imanin da yake yi wani sadaki ne yake biya in ya gama a bashi abinsa ai kaga irin girmama wanda dan kwadugo da kasa yake maka aikin gona yake maka ba irin girmamawa wanda yaran ke maka ba shi bukatu wasa ce kawai ta kawo shi in ya gama biyan bukatan kawai ka biya shi kuɗin shi shi kenan ku rabu in ya gada ma goma ya gama Allah kai ba zai maka magana ba domin kuma haka wannan ba ma ba ita ba aure tsakanin da ubangiji ba mu a wajen mu ita wannan bautar da ubangiji sanya mana akwai manufa gamsasshiya wato mai zurfin gaske da ya sa ubangiji ya shar'anta mana wanda tana koma ba kasancewar shugabi kuma kamar yadda in ka ga halitta mai kyau zaka ce kai wannan kyakkyawan halitta tana koma ba wanda ya halitta wanda ya halitta haka idan ubangiji ya shar'anta mana ibada to wannan abin da za mu samu amfanin da za mu samu wato tana koma ma shi asalin wanda shari'a ta ibada da ka gani zaka ce lallai ubangiji wato ga gara misali wannan ibada da ya shar'anta saboda bayi in sun yi ya so su ya yarda da su rashi kaga abin yana koma masa ne shi yana komawa ba abin wai amfani ba a yana komawa a matsayin hikimar sa ce da take koma mazatin sa duk abin da kaga yayi to akwai hikima to wannan shi ita ba irin wannan hikimar ce su mutazila qadariyatul nifas take tabbatar wa ubangiji ba su suna cewa ne kawai abin da suke nufi da hikima da makasudi shine kawai tunda ya halitta maka wato tunda wato ya halicce ka yace ka bauta masa to wannan dole ne kawai ya halitta maka hannu da kafa da hankali da za ka bauta mishi da shi in kuma ba haka ba to daya ba zai ci da rantsar da kai za ya zalunci kenan wannan shine wato fahimtar su kuma abin da yake bamu wato haƙiƙanin ladan kwadugonmu ne wanda mun riga mun san cewa in aka ce ladan kwadugo za a bayar to dan adam wani aiki yake yi hadda zai zama ubangiji ya tunafa ubangiji ya ba shi ladansa ai kaga aikin da muke yi ba na godiya in ka kwatanta da dimbin rahama da falalar ubangiji ya mana ba za ka iya kirgawa ba ma yayi ku ce wai wannan shi da farashin za a ba ba da zama su mutabila su abin da suke gani kenan qalu suka ce wa li hada ja'alwa subhanahu iwaban saboda haka ma ubangiji yake sanya waɗannan ladadaki da zai ba dan adam ya zama shi ce fansa ga aikinsa ka kauli kamar inda Allah ta'ala ke cewa wa nuhu sai aka kiraye su an tilkumul jannatu cewa ga aljannatan ku nan za ku shige su uritumu an gada muku da wannan aljannatai din bai ma kuntum ta'amalu saboda abin da kasance kuna aikatawa wannan sai suka ce wannan bawun bawun iwab ce wato fansa ne farashin abin da kuke aikatawa ne mu kuma muna cewa a'a sanadiyya ne ubangiji sanya idan kayi aikin amma kuma ya haɓaka ya haɓaka maka shi sanadiyya ce sababi ne wani shi abin da ahlus sunna ke faɗa amma sun sai sai cewa wato aljanna da aka ba su da ma san ladan sallah biyar ne ita wannan aljanna ba wani ƙari ko rage da aka musu in aka rage an zalunce su in aka tsara kuma za a musu gobe su kuma za su yi daba a rage musu a musu zalunci ba za su yi kuma a tsara musu ba balle a zo ubangiji daga baya dinga fiye yana cewa ba mu kuma kaza ba ba mu kuma kaza ba ba mu ka ba ka fara ba ba mu ka zai musu gobe da haka shi ba za a so Allah kyauta Allah ta'ala ya ƙara cewa har su zauna illa ma kuntum ta'malu za ba za ta kanka muku da komai ba face abin da kun je kuna aikatawa saboda kaga wannan ayana na farashi za a bayar farashin aikin mu ne za a ba mu na aljanna udkhulul janna Allah ta'ala ya ce ku shiga aljanna lima kuntum ta'malun saboda abin da kuke aikatawa suka ce saboda farashin abin da kuke aikatawa su Allah ta'ala ya ƙara cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab kadai za a sakan kamun masu haƙuri suka yi haƙuri suka bauta ma Allah za a sakan kamun su ladan su ne ba ta da hisabi ba kaga suka ce wannan ana magana za a saka musu farashin abin da suka yi na aiki mu kuma muna cewa za a saka ka musu da kuma ubangiji ya haɓaka musu ya ba su ladan su cikakke wanda in ka kwatanta da aikin da suka yi ba za ka ba suka gane cewa wa min sahihi kuma ya zo a cikin sahihi sahihi muslim inna ma hiya a'malukum usiha alaikum Allah ta'ala ya ce ai aikin ku ne nake kirdiga muku aikin ku thumma uwaffikum iya sai in saka ka muku ita alhali sun mata wannan uwasikum iya ubangiji ya cika muku wannan aiki din idan wato kun yi guda goma sai ya cika muku shi nan ka muku ninkin ba ninkin su kuma suna cewa wa fikum iya shi kenan wato sai in ba ku sakamakon aikin wato farashin da kuka yi wannan kaga ba daidai ne ba qalu suka ƙara cewa wa qad sammaha jaza'an wa ajran wa thawaban ai shi sa ubangiji yake kira sakamako sakamako kuma shine sakamakon dinga ga wanda ya maka dinga dan kwadugonka wa ajran yace kira shi lada shine lada wanda ya maka kwadugo wa tawaban kuma shine wato yace aka kira shi wato tawab tawab shine abin da ke kowa maka la'annahu shay'un yatubu ila al'amil saboda lada lada ne da yake kowa zuwa ga wato shi wanda ya aiki na gari min amalihi na aikin sa ai yarju ilayhi wato yana kowa masa daga taba yatubu tauban da tawabana wato aka at-tawab ko shi da allazi yarju ila ila shay'i abin da zai je jawo maka shi da at-tawab to kaga a ce aikin ka ne da in ya je can sai kara dawowa shi kenan sai ka samu ragowar aikin ka kamar yadda yake ai mai gona shi ma in ka bashi ladan wannan gumin da kai ne sai ya dauka ya baka qalu suka kara cewa wa yadullu alaihi almuwazana kuma ma abin da ke kara nuni zuwa gare shi a hankali shine almuwazana shine yadda ubangiji ke yi yana wato awo aiki nagari ya sanya shi a mizani wani ma'auni sannan kuma ya kasance wannan sakamakon ya zama cikinsa cas kif da kif ake bayarwa na aljanna da sakamakon wato wahalar da suka yi a duniya to kaga wannan aya da ana yin muwazana za a ce gashi nan wani ba'ul mawazin fisal yawmil qiyama ya Allah ta ya faɗa cewa zai kawo zai kawo wato ma'aunai a sa a gwada a yi waye a shi kaga sai in ya kai lakin ka bai kai mutaci to kai gaskiya kai kwanja aikin ka ka koma lakin ka ya kai shi ke da shi to ubangiji ba ya da bai da dama ba ya ce babu zai baka ba dan me zai zai ce ba zai baka ba sai a rai a maka zalunci kuma suka ce falawa ta alluku sawabil a'mali iwaban alaiha in ba dan lada ta tsamfaru da aiki da bayin ke yi ba kuma a matsayin farashi din farashin aikin su ladan aikin su lam yakun lil muwafaqati ma'anan to da me zai sa ubangiji kuma ya zo daga baya yana yin wani abu ai ladan mu za a ba mu goma da goma kawai bala cewa atani ta'ifatani mutaqabilatani yace idan mu ka lura kai ne karatu zaka ga wannan ƙungiyoyi guda biyu ajujuwan mutanen guda biyu da muka faɗa na farko da na biyu suna kishintan juna ne aljabariya su jabariya na farko kenan lam taj'al lil a'mal irtibaqan bil jaza'i al madda su sun ce aljanna da shiga wuta ba shi da alaka da aikinka tsagoran gan dawo ubangiji ne kawai wuta da aljanna tauhidi da shirka abu ɗaya ne in ba dan ubangiji ya ce na san tauhidin ba amma abu ɗaya ne abu ɗaya ne a wajen ubangiji ba bambanci gaskiya da ƙarya abu ɗaya ne wajen ubangiji in ba da ubangiji ake nasan gaskiya ba shan giya da kamewa daga zina da kuma wanda shan giya da kamewa daga giya ko zina ko kamewa daga zina abu ɗaya ne wajen ubangiji in ba da ubangiji ake nasan wancan din ba suka ce kaga shiga aljanna kawai ganin dama ubangiji ne kawai abin shiga aljanna dama ubangiji ne su haka yan jabariya suke faɗa wanda wani kaga ba daidai ne ba su kuma yan mu'tazila qadariya suka ce a ai wannan ba shi ne sakamakon aikin ne kawai ba ba wani ƙari da ya mana ba wani ƙari a ji a ƙara mana mana gori ba masu a ba mu sakamakon aikin mu kawai kaga kowa in suna kishi ta juna kenan shi wata ya ce ba zai aikin sa zai shiga da shi aljanna ba shi wata ya ce aikin sa ne ma kawai zai shiga da shi aljanna وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره بطاعة كما سكا هذا تماما أبنجي سكا تي أبنجي إن يغدا ما سنة دقرن داما يكي أبنسا زي إيا wato azabta duk wanda ya ƙara da shekarunsa baki ɗaya da rayuwarsa baki ɗaya na masa da'a ubangiji in ya gada ma tun ka shiga a ɗari kana masa bauta in ya gada ma idan kuka saka auta zai iya yin wannan suka ce wannan jaiz fi haƙƙi ta'ala mu'alu sunna abinda muke cewa shine me kuke nufi da jaizi kuna nufin idan yadda zai sa auta ko wanda zai tuhumce shi babu wanda isa ubangiji ko mai da'an mu ko mai wato mu kekashewan mu in ya gada wani ya kace sashi aljanna me da ai sashi a cikin wuta in ba wanda yake zai ce ubangiji dan me kai kaza a matsayin yana tuhumar sa amma ubangiji bai taba fasa ba ubangiji ya riga ya kasa ya kasa lahi ya sa maka wato doka wato dokan da ya sa maka ubangiji kuma shi baya baya baya kitar dokan sa da kai ta wakala haqqan alaina nasul mu'minin yace lalle ya wajabta maka ki zai mutum mu'minai to ba ko zai kike maka ba tun da ya wajabta maka cewa wanda ya aikin da'a zai shiga aljanna wanda ya aikin banza zai shiga wuta to ubangiji ba zai taba tora ta annabawan Allah da mutanen kirki ba kawai su je za su shiga aljanna sai ai na yanzu na riga na tuna ra'ayi ku je ku shiga wuta ba zai taba haka ba dan dan saba alƙawari wannan wato dagawa ya tuhuma a zatinsa ba ko zai yi ba wa yunaimu man afda umrahu fi mukhalafati kuma in ya ga dama suka ce ubangiji yana da dama yana da garin dama su zai iya yin ni'ima ba duk wanda ya karar da shi rayuwarsa wajen saba masa yana zagin sa yana cewa akwai Allah ɗaya biyu uku kaza da sauransu ya to Allah ya haihu yana cewa yana da mata ubangiji in ya ga dama kawai zai je ya ce duk abin da ka faɗa ka ci banza zo ka shiga aljanna zai haka wa kilahuma sawa'un bi nisbati ilayhi wa dukkan da wanda yayi ma Allah da'a da wanda yayi mishi kike mishi da'a daidai wa daida suke a wajen shi ubangiji daidai wa daida suke wal kullu radu ila mahd al mashi'a dukkan su kowanne yana suna komawa ne zuwa ga agoran nan dawo ubangiji wato suna magana cewa tauhidi da shirka abu ne guda ɗaya wajen ubangiji ta yaya zai zama daidai a ce ni in kaita ubangiji ɗaya ɗaya ta shi ɗaya zan bauta ma kai kuma shi kuma da yace zai bauta ma Allah uku ko ba abin da ya fi haka ka ce mu zama daidai har a wajen ubangijin ubangiji na mai ina umarni alfasha ne har ba zai umarni alfasha ba ta yaya ubangiji na buga mana misali cewa ya buga muku misali cewa bawa bawa da ku kuke tarayya a cikinsa da kuma bawan da shi ma ya zama an tsaga wa ubangidansa za su iya haduwa ba za su haɗu ba saboda ka da bauta ma Allah shi daya kuma ka haɗa da wanda yake cewa ubangiji ya akwai da ya tarayya da shi ya samar da wannan bawa Allah sa ba ba ba kaga wannan mummunan magana ko ba komai jawo ba asalin musamman su a sha'ira da suke faɗa wannan magana su ba suka wayi dike nan asalin wannan magana zaka hankali da kawai ya dauka ba to amma abin da ya faru shine sun shigo da wasu ka'idodi wasu aqidodi wanda sai da aka fara kawo ka'idodi sai aka ji ana neman wasu dalili to sai wannan ya baka dama kuma sai ka dinga fita daga cikin abin da ba masu hankali ne suke faɗa wato duk mai hankali zai gane a kaga anan suka ce ba in ba dan ubangiji ya ga dama ya bara mata widi ba musu shikenan tawhidi shi ka abu ne ta yi a wajen sa a saboda haka sai kaga in ya ga dama zai iya ba wanda yake tawhidi ya shiga cikin ta wanda yake shirka shiga aljanna wannan kuma ce wa ubangiji bai taɓa yin wannan ba ba wai dan su suna cewa tawhidi shi a karan kansa yana da wani sifa ta kyau mai kyau akwai wata sifa mai kyau mai ban azanci da in ka zai zaka ce kai tawhidin na shi ya ce yanzu mutane nawa ne za su daga baya sun ji gaba binciken su game da addinai sai ai na gama bincike na game da addinai na fahimci addinin kuɗi shine gaskiya a shi kaga addinin mutunci yana kunshe da wani abu mai kyau kenan mai kyau ba kawai wani tsagwaron ganda ubangiji ne ce mu yi musulunci ba a musulunci shi kansa bayan ganin damar na ta kuma ubangiji ya sanya ko ya mishi kwalliya da wasu abubuwa masu kyau wanda ba mai hankali in ya gani zai fahimci cewa wannan abu ne mai kyau biyayya ga iyaye ko da nassi bai zo ba kai ma ka san ubangiji ya yi wa biyayya ga iyaye kwalliya masu haka za su dace abu ne mai kyau ba ka bukatar sai an maka za maka ta amma me zai sa wato irin wannan mutane da suke kawafa da hankali ko su kowar haka ba shi ne abin da na gaya muku shi ne ka kawo wasu aƙidodi wanda asali babu qur'ani babu sunna ko ka dage ka kare ta wannan shi abin shine abin da ya sa suka fada wannan wannan mummunan aqida Allah ya kyauta wannan su jabariya ke da jabariya a kan ila jahamiya da ire-irensu والقدرية تكون معتدلة أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح su ne suka su kuma suka wajabta wa ubangiji cewa dole sai ya tabbatar ya lamunce ma bayinsa baki daya masalolin rayuwarsu baki daya suka ce ai ubangiji ko shawara ba a bashi sai ya samar da musu da abinci da su ci sai ya ba su iska su shaka sai ya ba su ruwa da za su sha in ba haka ba me yasa ya ce su bauta mishi tunda ya ce su bauta mishi dole sai ya ba su abin da su bauta mishi guda mun auja ba haka sun yi gawa ubangiji wato wajibi wannan shi ne kima a wajen su to ubangiji ya samar mana da jiki da hankali saboda bauta masa wannan dole ne a wajen shi ya haka kuma wannan ita ce hikimar hikimar ko bata kowa masa a ce wannan ga Allah ga garabi taji a sai dai ka ce dama dole sai yayi saboda kai baka dama ka bauta mishi yana kowa bawa ne wannan amfani wa ja'ala zalika kullahu zahab al-a'mali suka ce kuma duk abin da za su samu na ladin da za su samu wannan wato tabaran aikin su ne za su sai su same shi wa anna usul al-thawabi ila al-'abd kuma isan ladin da ke wajen bawa biduna amali ba tare da aiki ba sai tanqisu haka yabo alama musal ake tanqisu amma dai abin da yafi ya fi dacewa shi tanqisu haka yabo a sauran musahana la madaji sarki tanqisu shine wato za a bata mishi jin dadin abin da aka bashi kawai aje a baka aljanna haka nan a ce an nan ka baka ka saloli biyar kai aje a baka wani wanda yake yin qiyamul layl da saloli biyar to kaga yana za a fata baka jin dadin shi tanzisu jin dadin kai za a fata baka in kace tanzisu wato za a tauye ka ma'anar duk kusan da yake amma tanzisu shi yafi shi yafi dacewa haka shi ake kawowa a irin wannan wajen bihtimali bi nake sadaqati alaihi bila thamani saboda akwai yiwuwar cewa ubangiji ya zo ya masa gorin ya mashi ni'ima ya ba shi sadaka ba tare da wani farashi ba da ka su ba su sun manta cewa a ayoyi nawa nawa ubangiji ka ya maka gori wani ai wannan kai farala da wajen ka ubangiji nawa yake yake cewa ba mu ka ba mu kaza ba ba mu ba ka ba kaza ba ake ga maza da shi kansa ba mu ba mu samar da kai wato mun same ka a yanayin kaza muka muka baka shari'a ba mu ka same ka lokacin kana maraya muka baka kaza ba mun same ka duk wani ubangiji na faɗa masa wani kuma ka ga gori ne amma a babu ubangiji wani karama ce saboda yana gaya mishi ne dan ya gode in ya gode kara masa kaga karama ce a wajensa ubangiji ya ce ba mu muka baku ruwan sha ba ba mu muka halicce ku ba wannan sai zama kori da zai sa ko mun mutum ya ba mutum shi kenan an ba mu kuma ana wani kunjine ai shi ba wa shi ya baka wasan da ya maka shi kuma ubangiji shi ya baka kuma in ya maka gorin wurin ba za ka je dai ka je ka gama kai kudu kai arewa kai gabas kai yamma wannan shi za ka dawo saboda haka in ya gaya maka wannan wannan babu komai akan a mu kan mu a rayuwar mu da ɗan adam ai akwai lokacin da aka gani a kana buƙatar ka tuna ma wani bawan Allah abin da ka masa na ya kana da da kyautayi in kan samun cewa shi baya gani ashe ba ni nake muku kaza ba ashe ba ni nake muku kaza ba amma yanzu ku lokaci ba na muku baki dai ko kuma tsakanina da ku babu akwai rashin kyautawa haka an yi yana haka saboda ya tuna dan adam din ko ba wai dan muna son masa gori ba amma su suka ce wannan ubangiji idan idan ya je ba su wannan gori kawai zai je musu kaga shi ashe a qur'ani wuce yake da gori ko ke Allah ya kyauta faja'alu tafaddulahu subhanahu ala abdihi suka sanya wato falalan da ubangiji ke yi ma bawansa bi madal sadaqati al-abd ala al-abd wai tamkar wato sadakar da bawa ke yi ma bayi ne wata nan iya ba shi kenan kawai ya duk kuma yana ku gode sai ai kullun nake bashi wa ana yata ma yutayyi qudratan ala amalihi kuma wato a bashi abinda a ubangiji ya bashi abinda zai bashi na lada farashin aikinsa ahabbu ila al-abdi wannan shi yafi soyuwa wajen bawa min an yu'tiyahu fadlan minhu bil amal akan waye zai bashi da kawai na wallahi ba ta da yawan aiki ba kawai dan wani shi ya zai lahira ya ga ladan aljanna ta aiki za a bashi sai aka bashi ta ta uku ta hudu ta biyar shi ne iya ce ma ubangiji wa dani aka bashi wannan shi gaskiya ba ta abin da amshi buri ba Allah kyauta mala yace wala min alil al-amali ta'siran fil jaza'il batta kaga wannan kuskure aka samu a wannan nuska a wannan wajen saboda kaga ana magana kadariya ne wanda su ba su son gori sai kuma an yi magana jabariya can baya wanda su suna cewa aikin su ne sanjiyar shiga aljanna su su wa jabariya suna cewa aikin su ba shi ne sanjiyar shiga aljanna su ba amma kuma ana sai ce wai walan min alu da amali ta'siran fil jaza'il batta sai mun sanya wato sakamako yana da wani tasiri a wato aikin su na da wani sakamako yana da wani tasiri a sakamakon da za su samu ba kaga ai abin ya juye ma'anar ta juye bayan na koma sauran nusakalin a cikin nusaka na aluka da kuma nusakan da fazan fazan ya sharhi a kanta ga yanda yake asali yadda ma da yace fa haula'i waɗannan mutane wato su qadariya wallazina lam yaj'alun a'mal tasirin da kuma waɗanda su sanya wato aikin su yana da tasiri fil jaza'i a sakamakon da za su samu albatta baki ɗaya ba qa'ifatani munqadifatani kungiyoyi ne guda biyu da suka da suka bauɗe alif salatu mustaqim daga tabarki madaidaici kaga ai ba kadariya da jabariya su biyu kenan kaga haka haka abin ya fito in kuma ka koma asalin sama daji tarikin nan sai ce fa qabalathu al-jabariya shadda al-muqabala sai jabariya suka kalubalanta waɗannan kungiya su ma kolon wato kalubalanta suka zama kishiya gare su kini gare su wala maj'al al-a'mal ta'sira fi al batta suka kisanya aikin da suke na alkhairi yana da tasiri a shiga ajaran da za su yi wa tarifatani to dai koma me za a faɗa su kungiyoyin guda biyu munharifatani sun kauce an siratal mustaqim daga tabarki majalisi wa huwa anna al-a'mala asbabun musilin ila thawabi shine mutum ya fahimci cewa aikin da yake na ibada sakam wato sanadiyya ne za su kai shi zuwa ya samu ladansa wal a'malu salihan su kuma aiki nagari min tawfiqillahi fadlihi bala mutum ba zai iya aiki nagarin ba face daga tawfiqin ubangiji ne datarwa ubangiji ne da kuma falalansa dan mutum ba zai iya sallan ba ba zai iya azumin ba ba zai iya komun ba sai in ubangiji ya bashi iska ya bashi karfi ya bashi wato wa jarin da zai aiki da shi sai ya bashi ladan wato ya bashi dama ya fahimta ba zai bashi dama ya fahimta ba sai ga wani gashi da zaran gwana gashi da hankali gashi da fahimta amma yana nan ya takarkare gaban wani gunki yana bauta masa za ku ana yawan magana cewa mutanen indiya mutanen indiya wanda ma ce ba kusan tsakiyar asiya mutane da aka ce suna da kwakwalwa sosai wajen fahimtar abubuwa amma sai ka abin da zai baka mamaki kuma kuma su ne kuma yi ke batar da su wajen wajen shirka ilmi kaga mutum ya je ya sayo abinsa malam wane shi ya sassaka masa ya yi mishi ado ga shi kuma shi zai je ta kun kayan sa a mota kuma wata ran inda zai kare kuma ce Allah ya kare mu zai je ya gyara gyarawa to irin rashin hankali ne wannan ubangiji ya zama haka kai kake na kwanta bayan ka ce kuma shi ke ba ku ko ko a kawai sai zai dauko saniya yana kallon ta shi ke masa ciyawa in ba ta lafiya shi ta allura duk da ni ida shi ba amma yana yana ganin shi tana mushi kashi yana karewa amma wata ke yanke bukata kuma wannan irin hankali ne to kaga a shi kanki aiki na ganda mutum zai sai tauhidi na ubangiji sai Allah ya dakatar da shi wala tarqalan li jazaihi wa thawabihi aikin da mutum yake nagari ba gwargwado ne ladan na sakamakon aiki to da kuma ladan da ubangiji yake bashi ba bal ghayatuha gayan wannan aikin nasa idza waqa'at ala akmal wujuhi idan ya yayi aikin yanda umabin ubangiji yake so wala ba zai iya ba an takuna shukran ala ahadil ajza'il qalila ya zama godiya ne yake ma ubangiji akan wasu bangarori kadan min ni'ami na nemo musu subhanahu yace wannan wasu bangarori ne kadan ne kawai iya godewa amma rago har bai iya godewa ba yace fa law azaba ahla samawati wannan wata magana ce a na kaga ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi ma duk da yanda muka san shi da wula da cewa har kafa tana fashewa amma za ka ci sai musulmi hadisin Aisha tana ba mu labarin cewa ina cewa la uhsi sana'an alayka anta kama asnata asnata ala nafsika yana cewa ni ba zan iya jewayewa an kai kololuwa wajen gode maka ba abin da yake kaina na maka godiya da yabo akan ni'imominka da faraminka da kamun ni ba zan iya gode maka ba an ta kama a sanata ala nafsika kai din dai kamar yanda dai kawai kai yabi kanka kaga sai ya itirafi yanda cewa ya yarda da gajiyawansa akan ya gode ma hakikanin abin da ubangiji ya masa manzana ba zai iya ba ba zai iya gode ma abin da Allah ta'ala ya masa da ni'imomi ba yace zai iya gode dukkan ni'imomi saboda dukkan ni'imomi babu yanda za a yi ka ce wai za ka iya gode wa ubangiji kuma daidai wa da ala akmalil wudu ba zai yi ba ya isan maka wato kai da aka yi da wasu abubuwa guda guda tara wanda zaka san cewa ba za ka iya gure ubangiji kowanne ɗaya daga ci ma balle ma duka guda tara na farko akwai abin da Allah ta'ala ya yi magana cewa cewa wato shi ne ya halicce mu a shukuru alal khalqi wa tarbiyya ubangiji shi ya halicce mu kuma ya ci gaba da rena rayuwa har maka girma har aka duba haka za ka iya gure mutane wannan ya ɗauki ya halce ka daga bamu ina ubangiji yayin da ke gaya ma wato iyalan annabi dawuda ce wa allamnahu sana'ata labusin lakum da tuhsinakum min ba'tikum fa hal antum shakirun za ku gode ba an an koya muku kaza an koya muku kaza an koya muku kaza wannan ɗaya daga cikin wani ubangiji ya musu kenan a lokacin an koya musu yadda za su silke su kare kansu wajen yaƙi da wasu dubarbaru na yaƙi sai fa hal antum shakirun ba ku gode ba to godiya ka cira gode ma ubangiji ko me ko me zai yi ba in ka ce yanzu misali ka ce na farko ka ce za ka gode wa ubangiji akan halitta da yayi da kuma yadda ya tarbiyyace ka haka girma tun daga lokacin ma da kake ciki dan tun daga lokacin da wato ruwan mahaifiya da ruwan mahaifi suka haɗu a lokacin nan kuma ba sani ake yi ba ba sani ake yi ba haka nan ubangiji cikin dimbin wato mani da aka dinga wato kwanciya ana tashi yana wucewa ubangiji ya zaɓe ka kai a cikin wato wannan ƙwayoyin halitta duk ragowa ya ce suka mutu kai in aka zaɓa a ciki wanda za ka iya biyansa ne wanda shi ne a shukur alal halki wa tarbiyya sai ba nabi suka ce a shukur kuma alal hidayatul kawni ka gode ma ubangiji akan yanda ya shiryar da kai kowace halitta ya shiryar da ita abin da zai cutar da ita ta nisance shi da abin da zai amfani da kuma ta cigaba da kankamo gare shi kaddara fa hada ce bayan ya halitta kuma sai shiryar wato za ka gani wani abu da baka mamaki ba za ka taba ganin yaushe kyanwa ta koya ma ƴaƴanta yadda za su yadda za su nemi da ya tsira ba kawai tun da ubangiji ya halitta ne kawai sai ya koya musu kawai ya koya musu yayin da za a yi shi ya halitta a can sai ta Allah bai khalaqa fa sawwa wata ashkuru ala tarbiya wal khalq da kuma ya zo magana ashkuru ala al hidayah al kauniyya sai ce kuma wallazi qaddara fa hada kusan ya haɗa maka abin da guda biyu godiya akan halittanka da yi da kuma yadda ya gyara maka halittanka to za ka iya gode mishi ba sannan kuma sai ya kuma ƙara da maka cewa kuma shirin da kai da ya yi kafanci ruwa ya kamata ka sha ya kafanci idan wato akwai rana da akwai wasu zuba ruwa da za ka yi ka fahimci cewa kaza ka fahimci kaza duk wannan waya gayar da kake ai ba kuɗi ka bayar ba haka dai gani kai ba ka iya yanzu wannan motsi da ake cewa wato jariri na yi in take da motsin ba masana ta cewa mutuwa zai ba ya koya mishi ba wanda ya koya mishi ubangiji ya koya masa a ciki din akwai yanayin da za ga rikici da fasan cewa yana cikin cikin akwai in yana sai ya canza kwanciya zai canza kwanciya in yana cikin farin ciki akwai yadda ake ganewa har ma a gaya dariya in bai da lafiya a cikin ciki ana ganewa in zai yi wato bawalinsa ko zai tsinsa a ciki yana yi wa ya koya mishi a cikin hannun ubangiji shi ne ya koya mishi ya shewa ba za ka iya godewa ne a wannan abu suka ce malamai wannan kaga ba za ka iya godewa ba sai abu na uku suka ce akwai ashiku ala tadbir kuma shine wannan bi akhraja al-mar'a kuma shine ashiku ala tadbir shine rayuwan naka da zai dinga baka sai ne baka shi farɗaya ba ya dinga baka shi gargado gargado za ka ga aya ta hauce da kike ayi baka wanda bakin kwale aya ba da bakin aka bakin kwale ko mutuwa zai amma tv ne za ka rinka ne saboda an san kasar wannan ne kai za ka iya ɗauka kowa kuma ana tausaya musu kasar da za ku taka sai aka sanya turafu saboda karku da zarbawa ce wannan shine a tadbir iska da ta shigo cikin wato an teku ya zama gwargwado gwargwado take shiga inda za a yi gudu ko a je inda iskan ba za a ci sarku kurayi ba sai ga nan da farɗe mutum ya mutu wannan shine ashku ala tadbir yace wannan dai akwai mar'a kaga shine wanda ya fitar muku da waje makiyaya zai zama abincin ku abincin kuma wato duk dabbobin ku baki daya sai kuma ashkuru ala al-hidayati wal ilami shar'i godiya ma ubangiji akan abin da yake aikowa maka loto loto da annabawa na shiryarsa wannan ka gode mishi ne in ma yake lakum min hudan amma ne taba'a hudaya wala yadu wala shqa ubangiji ce ya alƙawarin cewa zai dinga aiko annabawa wane ne dai ya gode wa ubangiji kan wannan abin da yi bayan wannan malamai kuma suka ce kuma akwai ashkuru ala tawfiq wal irshad ka kuma gode ma ubangiji kuma akan bayan ya kawo shiriyar kai ma ka ci wanda ka bude mata kana kana ci wanda ka karba ai ba wai lawa kai ma kai aka ba ka shirye shi wanda aka hana shi da dadarwa ne ubangiji tawfiki ne ubangiji ya maka wallahu khalaqakum ma ta'malu ya halice ku ya halice aikin ku ya kuma datar da ku bayan wannan suka ce kuma akwai ashkura ala adam istifa'il haqq godiya akan ubangiji bai zo ya nemi cewa sai ya nemi hakkin salaki wajen ka ba ka ya shiyar da kan ya yi maka kaza ya maka kaza bayan an haɗu gashi yake gashi da kai sallah amma dai ina son sallan nan ka yi ta yanda ni nake son ka yi ta wannan in ubangiji ce haka zai yi ma kowa wannan alƙalansa ai baka ba bai ba bai shiga aljanna ha shi aka nima zana da cewa ba wanda ake zai shiga da ke aljanna suka ce har kai ake hanni saboda wannan yana nuna maka cewa duk waɗannan bangarori na wannan godiya sai ka yi su ala akbar yudu wa zai iya in tun lokacin da kake numfashi sai da ka tsarar da numfashinka akan bauta kake ba gode masa bayan wannan sai ka ce kuma ashkuru ala al'afi wa sathi godiya akan kawai da kai da ubangiji maka wasu gazawa da ka rika yi kana yi kana wani baccin ka kana waye ka yi ibadar ko kana cikin bautar ka dinga yi wasu tunaninka sai ubangiji ya kawai da kai bai ma dauko ba balle ya tambaye ka yace a a kawai da kai kyale ka wannan kayan shi kake godiya akan wannan sai da zaka iya gode masa bayan wannan kuma suka ce kuma a shukuru ala tabi'i godiya wa ubangiji akan nimmin ka maka aikin da yake yi tabi'ul a'ma in kai ninka goma zuwa ɗari bakwai zuwa dubbai zuwa abin da ba shi da iyaka bayan wannan kuma na ƙarshe a shukuru ala mahabbati wa rubuwa ka gode masa akan kai ya zaɗe kai na sarka ya zaɗe kai ya da kai shi kuma wannan shi kuma rawa kai aka ce maka yana sarka kawai haka na ubangiji ce maka yana sanka a kai da kana san shi ba wani al'amari ne babu ba kai shi ne ce yana sanka na yanzu ai kowa na cewa san Allah amma kaga ba wani amma ubangiji kai yana ce kai na yadda da kai kai yana sanka a wani ke bambanci tsakanin musulmai da musulmai ba shi musuluncin ubangiji ne ce ya yadda da shi wanda yake lakum al-islam dina ba wai kuku ne da ba a ni ne yadda da shi inji ubangiji saboda haka ka gode wa ubangiji akan tabarkin da kake kuma yana sa tabarkin kai kuma da kai kawai ta furke kuma yana tafi kuma ya yarda da kai to wannan abubuwa ne guda tara da malamai ke cewa ba za ka iya gode ba ubangiji ba to ta iya za ka fara wannan ne za ka fara godewa shi in ka gama shi ga wani ba za ka iya ba to kaga abin da su suke faɗan cewa wato su farashin aikin su ne to na farashin aikin a ciki wanne suka yi a ciki ana zai yi ba gaure tunani ba na ce falau azaba ahla samawatihi inda ubangiji zai azabtar da ɗan sama baki da mala'ikunsa da dukkan wasu halittu da mun ka sani da wanda ba mu sani ba a sama wa ahli arzihi da kuma wanda suke ɗan ƙasa baki daya la'azzamahum wa huwa ghayru zalimin lahu da ubangiji ya tsaya da su ne ba musu ba yana musu zalunci ba ولو رحمهم إن كنت أقوم بهم رحمة لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم ورحمة الذي مسايا مثل زي سيا الخير أكا أكل مسكين مثل الشباب a wannan kamar yadda aka sani kawai ubangiji in ya ce da Allah da kowa da kowa ma da annabawan da mursalan da mala'ikum da kowa ce kowa shiga wuta wato saboda shi ne ya halitta shi ya mallake mu shi ne sarki shi ke abin da ya ga dama ba wanda ya ce mushi dan me kai shi ne ke tambaya ya ce dan me kuka yi amma shi ba cewa dan me kai kai yana da dama biye wannan kama kamar yadda na faɗa cewa a wannan ubangiji a ganin damarsa kenan amma kuma ubangiji ba zai yi ba ba duk abin da ubangiji zai iya yi ne zai yi ba akwai abin da ubangiji ya riga ya faɗi cewa ba zai taɓa yi ba misali ya mai da gaskiya ƙarya ƙarya da gaskiya ba zai taɓa yin wannan ba saboda ubangiji ya riga ya halci sammai da ƙasai ne da adalci haka ya haka ya ga dama saboda haka ba zai taɓa yadda wato a samu shi kuma ya canza daga wannan kanunin ba shi kan ya ce a cikin hadisi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tabana yace ni ma na haramta ga kai da zalunci ubangiji in ya gana maka ake ce ka tafi ba za a baka ba ka je ka kawo wanda zai wanda zai zai kwata maka zai iya wannan amma ba zai yi ba ba zai yi ba wai ba wai ba wai ba zai iya ba dan su kawo a sha'ira ta tawabu ma zai iya ba a zai iya in ya gana maka aiki ya ce ba zai baka aljanna ba sai ne ya gana wani ita ba zai bayar ba amma ba zai yi ba ba zai taɓa yi ba saboda ubangiji ba ya kai alƙawari ya riga ya ce mai da aljanna wanda ya sabo to yana baina baina in Allah ta ya nade shi rahamar sa ya nade shi rahamar sa kuma ya sha in bai nade shi rahamar sa ba ko ya nuna wasu ne buka wanda ubangiji ba ya yi wa kamar sharka kaga wanda sai ya shiga wuta ubangiji sai ya ce a cikin ayyuka fala ya khafu zulma wala hadla ibn abbas yake cewa wato baya jin tsoron dan adam yayin da ya gamu da ubangiji a mushi zalunci a je a ɗauko wani sayi a wasu laifuka da bai yi bai jika aka aje a ninka masa inda na ga wani lokaci aka wasu ɗin na'ura daga kuɗin ka ne aka baka baka ka zama kuɗin ba sai bayan kan wani lokaci an ta bincike a ce ai sai ai da sai an cike ciki haka nan haka nan ma wani lokaci yanzu sai shugabanni abin da mu je mu gani ba yanzu wannan wannan wannan halaye mun ji mun gani haka nan aka je aka ɗauko aka wasu laifin wasu aka tsagawa mana ba yadda muka iya kuma to ba baya wannan baya ɗaukar sayi an wasu mutane yanzu kai yin da kai da baka jima gani ba wala hazma kuma ba wato ba za ka ji wala ko ubangiji tauye maka kai na ka aikin ba ubangiji baya wannan wa ta'ammal qawluhu ta'ala kai ƙara tuna kai tuntuci akan fadar Allah ta'ala wa tilkal jannatu allati uritumuha bima kuntum ta'malu yace ka rike wannan ayar da suka dauka su mu'tazila kadariya ne cewa wannan aljannatai da muka baku an gada muku da ne saboda abin da kuka kuna aikatawa ma'a qaulihi ta da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lan yadkhula ahadun minkum aljanna bi'amalihi babu wani daga cikin ku zai shiga aljanna da aikin sa wato ka dauka daga guda biyu kaga malamai da Allah Qur'ani ne da hadisi aka ce a hada su in ka zaka manta abin da tafi maka daidai amma ba kawai haka wani ya kawai ya zauna kawai ya ciya koshi ya zauna dogon kujera wani wayar ciyar sa ba kawai ta cewa shi ya jana nan daidai da wannan ba shi yawa abin bai ta addini komai ba a kaga anan sai ce ka dauki ayar ka dauki hadisin ka hada saboda dukkan su da na uku su ɗaya shi Allah shi ke faɗa shi kuma aiki shi ke bayanin abin da Allah ya faɗa na kan za su taɓa samun karo da juna ba yace ka dauki cewa za ku shiga aljanna da da aikin ku abin da kuke aikatawa da kuma faɗin manzo Allah cewa aikin ku ne shiga da ku aljanna ba ka hada su saboda samun tija daya in ba ka mula bace تجد الآية تدل على أن الجنان بلا أعمال ذاك فهم cewa ayan tana maganar cewa sakamako na aljanci da bawa zai samu da aikinsa ne sanadiyyar aikinsa wal hadith yamki dukhul janna bil a'mal shi kuma wato hadithin yana kore shigan aljanna da gwaran aikin wala tarafiya bainahuma kuma amma kaga babu cin karo da anna tawar tawarud nafi wal ithbat laysa ala mahallin wahid saboda wajen korewan da wajen tabbatarwa ba a waje ne guda ɗaya ba sun sha bambam saboda abinda ake bukata ka je ka dauko da na wannan da wannan ka hada su ka gawo me zai baka sai in kana da hankali sai ka ce wannan da ake cewa da za mu shiga dan da aikin mu wato sanadiyar aikin mu ba da kan ubangiji kawai ya ba mutum kawai ratar rayuwa bai taba ubangiji da kuɗi ko su jana ko shiga aljanna ba zai yi ba a ka yi aiki aikin kana san Allah kana kana kuma wani mai yaddansa ka kuma yi aiki da abin da ubangiji ya ga dama ka iya yi to wannan sanadiyya ne da yasa ka shiga aljanna amma na ɗaya ne ko na biyu ne ko na uku ne wannan kuma abin da ubangiji ya ninka maka ne ninkin ba ninkin abin da ya maka ne wannan falalar ce kawai a falmanfiyu abin da aka share ba usamaniya abin da aka share shine wato abin da mazana ya share ce bi amalihi ai duk ba'un ce aure bi amalihi nan da mazana ya faɗa shine ba'u samaniya wato ba'un ce ta farashi ka ce wai kai farashin aikin ka ne zaka shiga zaka shiga aljanna wannan shine aka share aka ce ba'u samaniya wal iwa wasu haƙaƙul janar mujal amali ko ka ce zaka shiga aljanna tsagwaran aikin ka raddan alal qadariyatil majusiyya kaga wannan mazana yana yana yin raddi ne ga yan qadariya ma gudawa na wannan al'umma allati za'amat anna tafaddula bit tawabi ibtida'an wanda suka riya cewa a baka lada kawai haka nan siddan ba tare da kayi aiki ba mutabammin da tabdil minna wannan ya kunshi kawai a zo daga baya da kai maka a dinga bata maka ni'im wato cikin ni'imar da kake ni'imar da kake yake nema bata maka daga baya a maka gobe za ka su ba ka so wannan haka yazo takdir minna a wani wata nusa ce tanqisan mutabammin ko kuma na'am a wani waje ce litanqisil minna afwan a wani waje litanqisil minna na faɗa malam ya zama litanqisil minna to takdir da tanqis kusan ma'anar su daya tanqisil minna wato a tauye maka wato ni'imar da aka maka ka ji baka ji daɗin ni'imar ba daga baya kada ka ji Allah ya ta maka ni'ima din tanqis kuma shine takdir din dai ya zama an sa maka wani hali na wato damuwa suka ce to kaga ubangiji ya baka haka dan siddan kawai ce wannan daga kanka ka daga ka ce waɗannan ka ka gani na ga aljannatai ce waɗannan naka ne ai ban yi aiki ba na ba na baka da farallata wannan wai so ake kawai daga baya a bata ma dan adam ni'imar da yake ciki daga baya dai ma har ubangiji ga zai masa guri da haka wannan bai dace ba wal ba'ul musbata amma ba'un da aka tabbatar a nan ala ce wazar fil qur'ani wal taba'a fi al qur'ani hiya ba'u sababiyya shine ba'u na sanadiyya radda ala al qadariyya aljabariya wannan shi ma ana yin raddi ne ga yan kadariya jabariya su kuma yan asha'ira kenan asha'ira jabariya jahmiya da sauransu allazi ne yakuna wanda suke cewa lam ta ba bai da al'amali da za'iya sakamakon ajalla zamu samu bai da alaka da aikin da muke yi to wannan kaga ana wata raddi ne sai kaga abin da ake tabbatarwa shine aikin musanadiyar shiga aljannan mu amma tsabaran abin da za a bamu na kabakin aljannan kuma wannan ko falalan ubangiji amma dai abin da ubangiji kawai yake so shine bawa ya nuna musu yana so ya nuna musu kuma yana neman yaddansa da soyayyarsa shi kuma ubangiji mutum ya bayyana ninka masa to wannan shine kawai abin da ake bukata amma kaga su shikenan wanda suka ce su aiki ne da alaka da da wannan da shiga aljanna kawai ganin dama ubangiji ne in ya gara mai samu ya gara maka ya samu to kaga yin wannan nasu ibada kuma kaga za su bauta ne kawai dan an an ce musu sun yi dan ba za su yi jin daɗi ba shi kuma wanda ke cewa shi farajin aikinsa ne ake bashi kaga yayin da yake wani mutum yana yana nuna ubangi wani daga kai ne eh zan bar in jin kyautata maka saboda in an zo a bani kuɗi na a bani lada na to kaga ai ai kaga in dai zaka je kuma ba ubangi kana kana bauta kana daga masa kai ai ba bautar ku ba saboda da ma bauta me yasa aka ce bauta bauta shine wato wanda ya ta'abidin kansa ya kaskasar da kansa ya zama wato baya iya wato daga kai ma wato ya kalla inda ba a ce ya kalla ba baya iya tafiya inda ba a ce ya tafi ba baya iya motsi inda ba ce ya motsa ba wanda shi ne bautar ai kankantar da kai da ba kai ka ce wai kai a zuwa baka farashin ka kaga ba bauta ke da yanzu kawai kuna yin zama zama yan marna ne kawai walbani walbaka haka kake ma ubangiji Allah ya kyauta wala hiya asbabun laha suka ce wato aikin su ba sanadiyya ne shiga su aljanna ba wa inna ma ghayatu an takuna amara kawai dai ubangiji ya sanya aikin sa shine kawai alamun alama da zai mishi sanadiyya ya shiga aljanna lokacin ko والسنة النبوية إذا كنت سنة النبي هي أن عموم مشيئة الله وقدر لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها إذا سنة أول تفتر شيء واتو gane war gandama ubangiji da kuma ikonsa baya kore wato a hada abubuwa sababban abubuwa da kuma abin da suka haifar din baya hada ka hada aljanna da kuma sanadiyyar shi zanka aljanna shi ya aikinka musabbabat shi ne aljanna asbab kuma shirya aikinka to cewa ubangiji za ka shiga da ganin damansa ne to wani kuma baya kora kuma cewa kuma da aikinka ne sanadiyyarsa sannan kuma ka samu kuma wannan aljanna din kuma wanda baya kora haka kamar yadda wato shan magani da kuma samun lafiya ai tana alaka da juna amma kuma baya kowa cewa ubangiji ya gara ba kuma ka warke garin damar na suna nan amma da kuma ubangiji ya riga ya sanya to in lokacin da ajali ya fice ga aisha maganin aisha maganin bai yi ba amma wani za a ga maganin da kaɗai ya sha yana da sha ko ya tangaran abinsa kamar yadda tafiya ya tafi da kishi yana da alaka da da shan ruwa amma lokacin da mutum sha ruwan sa na ƙarshe sai ya sha ya sha ya sha ƙara bashi ya sha ya sha ya sha ƙara bashi kuma kishin bai tafi ba kaga ashe mashiyar ubangiji tana nan amma kuma wannan mashi'an taka da ganin damarsa da ikonsa ba ta kore cewa kuma ya halci abubuwa da sababin su samuwar musabbabat abinda wannan sababi ke haifarwa suna tare da sababin su haka ubangiji ya ya wato ya ga dama wa kullu ta'ifatin kowace kungiya na min ahlil batil daga cikin kungiyoyin bannan da guda biyu kada ka nau'an min al-haqq zaka samu sun bar wani nau'i ne na gaskiya fa inna hatta fa inna harkaka bat li ajlihi nau'an min al-batil sai suka je saboda barin wannan gaskiyan suka samu ƙarairayi da yawa suka ci suka ci aikatawa suka tirkewa a matsayin aqidan su bal anwa ne ce wal lauka ba da yawa na sanna fa hada Allahu ahla sunnati li makhtalafu min al-haqq bi idnihi kaga su kuma ahla sunna ce kuma ubangiji shaidar da su da wato da izinin sa zuwa ga abin da suka sabani na gaskiya wannan maganar su ya gane sai a sinfu salih su kuma wato aji na uku annabi ya za'amu wanda suke riya cewa anna sayyidul ibada ma'idar bauta a wajensu ya mutum nufus shi ne kawai mutum ya je dinga horar da kansa ya rika ba kansa wahala an je yare dawo da mun magana da ya baya wasu idadu ala faibul ulumi kuma ya kintsa ransa saboda ya samu wani kwararowa wasu ilimin muka ilahi daga ubangiji wal ma'arif da wasu irfani alaiha zuwa a zuciyarsa wa qudu quwaha min quwwan nafsi sab'iyya wal bahimiyya yace kuma wato ya fitar da wato kuzarin ransa daga ɗabi'a ɗabi'a na asabu'iyya shine ɗabi'a na wato kamar ɗabi'a na namun daji kan ɗan adam mai zalunci ne ko mai wuta wani ɗabi'a asabu'iyya kenan in ya gani ya ga wani abu yana yake a hannun wasa kuma kawai sai danne ke kwaci wani ɗabi'a na wato in ya tafi a halin da dabbobi kenan shine asabu'iyya ɗabi'a ɗabi'a ta dabbanci haka ya ɗauka bai ɗauki na ɗabi'a ta addini ba to shi ne wato yake cewa suke cewa to amfanin bauta a wajen bawa shi da idan yana bauta ma Allah wannan bautar ta fitar da shi daga wannan hali na tabu'iyya na neman kawai kamar kura ta ga abincinta a wani mahimmiya da kuma ɗabi'a na dabbanci ya kai kawo kanaji na za faɗa abin da wani yare haka ya ce mahimmiya bayan da za a fasara ba haka ba ita shi kawai abin da ya sa yake yin bauta saboda ya fita daga wannan adam ya fita daga amawa mutane ya fita daga azanka kawai wani kamar wanda ba waye mutum ba ya zama kawai dan adam ne amma sai ya yanka dan adam dan wasu ya ci abinci dan adam ne amma sai ya yanka dan adam dan wasu sannan zai zai ci gaba da rayuwa sai ya kwace ya yi fashi ya kwace to kaga wannan shi amfani ta bauta a wajen shi shi ne wai ya fitar da ransa daga wannan dabi'a ya shiga cikin wata dabi'a na wato alfaimul ilahi ubangiji ya dinga ba sa wasu madari daga wajensa ilmuka daga wajensa wanda bai san ta ina ya samu ba ba ce kawai wannan takarkarewa da ya da horar da kansa da yi ita fa laqad sanatul ibada inda za a ce babu bauta la ta haqqat bi nukus sibai wal bahai da dan adam ya da ran dan adam tarin tarar ta iske rayuka irin na wato karkece daruta zaki ya zama kowa daga hajji kowa da kuma sauran dabbobi baki da fal ibada ita wannan bautar tukhrijuha ila mushabahatil uquli ita ce take fitar da zukatan dan adam zuwa wato ya je ya kabance keniya da wannan al'uqud ruhani ya zama maruhin mutum rauhanin mutum ya zama shi abin da ya dame shi kawai shine ilmin muka na ubangiji shine uqul wannan uqul a tare da muka fara a baya fa tasiru qamilatul intiqashi suwal ma'arif biha kawai idan ya dinga horar da kai nan da wannan ibadan ne wanda kaga ya horar da kansa a nan ne kawai zai zama ya zama ya maida wato ransa ta zama a kintse a shirye ta karɓi duk wani duk wasu abubuwa da ubangiji zara ce buka zuciyarta sai ta karba duk wasu ilimin muka in san Allah kuka in san Allah a nan ne kawai zai sa mutum ya samu ya samu ya samu wannan abu wannan ibada duka ita wa hada ya kullu ba ya fadani to wannan kungiyoyi guda biyu suke fada ai ku da gwaji kun san a da bare su bayi ba su bar wannan kusa daga wannan ba ai su ne suke cewa su za su yi su wanda kan saboda sami ilimin muka cewa hada ya kullu ba ya fadani wannan kungiyoyi ne guda biyu suke fada إحداهما نبركو من يقرب إلى الإسلام والشرائع wanda zaka samu yana dan kusanta kanshi da musulunci wannan akwai ibnu qayyim yana cewa shi bai da musulunci su ba kuma da yawa daga cikin malamai gaskiya haka ne da yawa wanda suke danganta kansu da falsafa a gidan musulunci a da yawa malamai wasu su ma wasu sun kafuta su saboda zai wuya ka ga abin da su ibnu sina suka faɗa da alfarabi gani da ubangijinsu ko annabi kaga suna jawaza musu ƙarya suna cewa ba wani ba da ake masa suna cewa wannan shari'in da ya kawo kai waye yake mutane kuma ka ce wannan mutane su za su imani dama shi ibnu sina ba tabi'a al'amari suna wani da ilayhi iyayensa yanzu wanda ya ji su dama dama shi ne alkindi amma shi ma za ka samu malamansa arna ɗalibansa arna kuma shi da kansa ba a cikin sa ina da mana ko shi ko wani sa akwai ta cewa qur'an nan ba wani ne ga garba da ba ni ma zan yi zuwa da shi yace jibril bari a ba shi ko kwana 40 da ko ne idan ta takar kare wani zo da irin qur'ani anan ko anan ko ga mu'jiza ubangiji tunani to shi ne to man yakru ila islami wa shari'a wanda suke in ya kusanta kansu da musulunci da shari'o'i min al falasifa na falasifa al qa'ila bi qidam al alam wanda suke cewa duniya ba ta da farko ba ta da karshe wa adamin fa'il muktar kuma suna cewa wannan duniya wani hasu da muke gani ba ba wani wanda yake aiki aiki na wanda ya ga dama ba ubangiji kawai ya halice mu ne kawai ganin damansa ba a lokaci ne kawai idan yayi zai ta da kwanmu ne kamar kamar wato kaza na kwanci ko wato mace da ciki ta ɗauki ciki na wata tara lokacin haihuwa ya ta yayi to dole sai da shi shi ma haka ubangiji in ya gana wani lokuta kawai ya zama wasu halittu na ya bugu ya ya bugu ya ya bugu ya so kawai sai ya far a guje ba ba ba tare da yana so ba ko ba ya so ya san shi shine wa adamin fa'il muqtar babu wani wanda bai yin aiki a duniya wanda kuma aiki nasa akan garin dama ya gina shi babu a wannan magana ai ta munana kaga wa sai mabauta ba Allah irin wannan su a wajen bauta shine yanzu su je su raba kansu da wai rayuwa irin tamun nan su wasu suna ci suna sha irin yadda muke ci muke sha suna hulɗa suna awartayya suna wani da muke yi dole kaga sun shiga cikin rayuwa ta mata madda rayuwa ta bata jikin su da waɗannan abubuwan shi kuma waɗannan abubuwan su ke sa mutum da ba ya samu ilimi ai ai yanzu haka irin savings haka na na India za ka zo a wajen su wannan rayuwar da suke shi ke ba su ilimin da na hikima da za ka ga suna nan za ka ga wasu yara suna sa su a savings sun yi wani zane-zane a nan suna ba da wasu hikima ai kuma wannan hikima a wajen su inda suke samu wannan rayuwar da suke yi ne shi ba sani kuma hata magana da aƙidarsa kenan irin wani na kuka ta sarki in ba sa ka irin naka da kake sa ba ta sawa ba saboda shi yana cewa abin da yake samu yana samu ne kawai a irin wannan rayuwa da yake yi saboda ya raba kan shi da irin rayuwar ku na material world ta duniya san wato abinci abinci ku kamar ma yi kullum abinci abinci a bakaci ilimin ku in kana ka samu ilimi ko sai ka mai da ranka ya zama barau hanan rai kawai ya zama kawai kwalwa tunani shi kenan daga nan suwa suka dauko magana tunani ina aiki a je mutum ba ya taba komai abinci a bakin sa amma tunani tunani tunani wani yana ce ubangiji ya mu waya ina yare zamani ne shi ne ya mutu ya ba su wani wani wasu hawati hatin ai shi da waya wasu hawati wasu kamar ringe ga wace ya ji ubangiji ya bashi zuciya ta ba ta ba da labari kan ubangiji ya to asalin wanda suka fara irin wannan su su ibn sina su al-farabi a su suka fara kawo waɗannan aƙidu sosai kuma su kuma sun ɗauko shi ne a bangaren na falasifa na su arzikin da su fetu a wajen suka ɗauko aka fassara musu daga baya daga baya irin su ibn rushd al-hafid mai dadi mujtahid suka ɗauki waɗannan aƙidu irin su ibn qufayl irin su ibn baja da sauran su suka ɗauki waɗannan aƙidu munana ina ga lokaci yanzu suka ɗauki waɗannan aƙidu munana su a wajen su a wani waɗannan falasifa abin zama ya kawo mana su anan a wani waɗannan falasifa su aiki a wajensu aiki na gargaru shi ne wannan aiki da suke na mutum ya je ya kaɗaita kansa ya yi ta bincike ko dai ya bincike a kimiyya ko ya bincike kan kyawun abu kawai kan jama'a beauty ko ya bincike a kan me yasa muke rayuwa ko ya bincike a kan ya za mu rayuwa juna lafiya ko ya bincike a kan ya za mu wanzar da zaman lafiya tsakanin ɗan adam da ɗan adam irin siyasa a can kuma abu a walance to wannan aikin da suke yi su a wajen su ya fi duk wata ibauta mata ba a wajen su bayan ya fi duk wani mai sallah wani aikin da suke yi kuma a wajen ubangiji masu a wajen su wannan ya fi kowa shi ne irin wannan shi ya sa irin su irin su ibn rushd ya riga wato kafa kafa hujja cewa hatta su aristotle da su plato su kansu za su zama shiga aljanna kuma su kansu ya kamata ba a fahimta da su kuma a gode musu ba a gode musu na kokari madamarin kokari da suka yi wanda su abin da suka yi ta hakikin ta hakuki suka yi sun bi diddigin komi ne sun tabbatar wannan wani shi ne mutum a wajen su kaga to Allah sallah ba azumi kuma su da ba duk da dare su ba kuma wallahi wannan aqida sai su an wujudi ana ka samu wani su dan wannan su falasifa abin da ya dame su shine kawai samuwar ubangiji da samuwar duniya shi ne da an wujudi bai amma ba za ka tafi an ce zo ka zo ka mata ma Allah kaka shirka ba mu wallahi da su a wannan falasifa da aka ja ka dauko su yana cewa shi a cikin sun makal shi ibn rushd dan ya daga cikin wanda za ka ga interview na ya daga cikin mutane za ka same shi mai makahon biyayya ga akan akan wannan aqida ta falasifa wanda yake makafirci ne tsagwaranta ba fara ta shi kafiri ba amma dai kafirci ne wannan ya daga kawo musu wato yake cewa dole sai abubuwan ta farki nasu duk wanda ke son ya zama ya fitar da kanshi daga rayuwa na amawa na jahilai da magari zuwa rayuwa na keɓantattun mutane to dole sai ya bi ra'ayi irin na su falasifa da irin su arsatul irin su Plato, irin su Ibn Sina, irin su Alkindi, irin su Shina Shishima, shi ma ya cikin su aiki. Ya da mutum babban falasifa, za ka yi Averroes su tura su ce mashi. Yake cewa saboda nan ne kawai za ka sami al'ilmul qat'i al'aqisa al-yaqiniyya ita nan ne kawai za ka sami yaqini kan addinin ka kan Allah Allah in ba haka ba za ka samu yaqini ba sai dai kokonto inda kawai ka ce wai ta ka san ubangijin ka na san ubangiji da da alamomi da yawa saboda qur'ani ya faɗa kaza saboda sunna ta faɗa kaza a wannan kaza ka zan boka hobi kace kenan ai muqallidi ne kai tsaba ka ce ka dai dan annabi ya faɗa maka ka ga wannan wannan kaga kiyasi ne kawai wannan na kawai wato kibari al'aqlu sa'al kibariya wato wani ama mutane da gaba jahilai amma su aqisan su kiyasin da suke kawowa shine al'aqisa al-yaqiniyya za su bididdigi da su gani wai da gaske ne aka yi faɗa kuku ba ba haka bane in ba haka bane kuma su ba haka bane shi da wajen ma suna cewa ba ba magana ce da tare da halittu da jikuna su za ba zai iya ba sai da zai iya na biyun da tare ko na uku ko na hudu ko na ashirin bayan duk bayan wancan baya hadi ya zama masara bayan wata ya zama ya zama ya zama wata dabbar daban to haka duk wannan shi ne suke al'aqisa al-yaqiniyya ah sai yake cewa kuma idan ma an an an tsammani cewa sun kuskure to ubangiji ba su lada in kuma sun yi daidai ubangiji ba su lada duk biyu ya ya amfani wannan hadisin cewa idan sa in shahada al-hakim fa asaba lahu ajrani wa wa in asaba lahu ajrun wahid yace da ubangiji wala ne ba su wa arra ba arra ai magana to zamu iya karkawa ba a dan hukuncin nan insha Allah sai mu bari a in muka zo in Allah ya zamu iya gamawa zamu iya karkar gowon duka duka abin da ya rige mana saura a dai wannan baji din insha Allah kafin a je kafajin hutun sallah hutun azumi a yanzu lokaci? wannan ba tafiya wai wannan da ke wancan da ke dubawa ba komai insha Allah za mu tashi akan wannan sunfi na uku a sai mu dawo mu bayani sosai na kadariya ba kadira ba wani ce da shi ake sosai sosai ai ranka dare duk wani ba ash'ari a garin nan a ƙasar nan ko a Kano in dai daga ce ash'ariyancin yake to za ka ga wannan aqidan ita ce tsagwaranta duka duka ya shi ne shehu nasu na ga wani tafi a abin da tunsa ummul ibrahim na sunusi su yi sunufin da ka sani dai na ga wani yayi nazubinta wannan aqidan tsagwaran ake maimaitawa wallahi kawai dai abin da ake fama yanzu shine wasu mutane yanzu ba wai kafin ake ba ba sani ba shi za muke mu kuma mu alhamdulillah mun gode Allah ba da zama sani ba mutum ya zama sanin alim ya zama bautan Allah shi shiga tunda bai san wadannan akidin ba amma wallahi wannan akidin duk sune da ake ta bayyana ba galibi galibi ne mutum ba ashari ne kuma kasan nan su ashariya suke yi wannan aikin da muke yi mu Allah ke mana kawai saboda me abu a magana Allah ke yi su a wajen su wai wai kamar a samu wani ƙato ne ya dan buhu masara sai ya samu wani yaro karami wanda zai cewa kuma sai kai dan dafa dafa dafa kawai sai kai to kaga wani aikin kenan sai kata to ubangiji wanda aikin da kai wani shi ke maka mu dai abin da muke yi kawai in muka dan dafa ne sai aikin daga baya sai mu samu mu dawo da alama cewa muka aiki to kaga an mu dai ne masu cewa kuma duk abin da dan adam ke jabar sa ubangiji ke yi bai da ganin dama wanda akidin su ne kuma masu mutar wuce a cikin su duk akidin su ne in mun gara ba yanzu sai faɗi sunayen amma da jabi kawai dai rinda ta kama kuma abu ya tallafi sai a faɗi sunan ba insha Allah ta'ala amma da akwai Allah ta'ala ya kare mu Allah ya kare mana kidin mu Allah ya kare mu za ku ga in in kuna kai ka su kawai da za ga ba ka ba ka ko sharhin su za ga ba ka ba ka kawo kai da me ka san ubangiji ka ba za a kawo maka da aya ba in ba kwanan nan mai halin masa'il da ya zo ya wasu bangarinsa ba da ya kira kirki a ma'alari kawai ya zo ya wasu bangarinsa da ya kira kirki amma in ba haka ba za a ga in aka zo da sanin ubangiji kawai za a kawo kudin hankali ne mu da muke makaranta muke karanta muke jarabawa na makaranta in aka zo ana maganar usul din din nan ba za a taɓa kawo maka wasu abubuwa na na Qur'ani ba wanka a ce wai da bai kasanta ba ka kawo dalili da Qur'ani shi ne zama Muhammad Allah a ce usul usul talata za ka ji ai da ya gama sai ce da bai kasance ce a kawo Qur'ani yana musu rabi da ai ya rabi yake yi rabi yake yi Allah ya kyauta dai misalan da yawan lokaci in aka ma kai kanka wasu abubuwa da kake gani a cikin da ganin wasu wasu malaman za ka za ka tuna cewa duk ƙarshen wani abu da muke faɗa gaskiya muke faɗa da yawa in ana sa a rika kawo misalai irin wannan wallahi suna da yawa kawai dai wanda bai sani ba bai sani ba Allah shirya mu tunda dai ana yi ne dan kowa ya shirye sosai kaga sai a sa dan ba a tashi a karatu a fahimci abubuwan nan kar a dinga mutane damu a cikin addini abin da makarantar Allah babu lada abin da muka kusa Allah ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abun dan bashin tari daya a cikin malaman mu na kasan nan wanda suka rasu kwanan kwanan nan akwai wanda aka tambaye cewa waya ubangiji ke na da magana sai ce wai in ka ji kana jin kashi sai an gaya maka ai ubangiji ne ya gaya maka a wannan kaga ai wannan ash'arinci ne tsaba wannan aka ana shine tsaba wannan wannan wannan ba ba cin aqidar ahlus sunna wannan magana aka na shi a wajen shi magana magana ubangiji ba magana ce wanda ake ji da sauki da harafi ba kishi yake yi to in kuma ka ce kishi a shekara ka maza Allah tunani daga ba wani ke da shi qur'ani tunani daga ba wani kawai da shi ba wai Allah ne ya faɗa ba mu kuma abin da muke faɗa qur'anin nan da maza Allah ya zo ya ce maganar Allah ce kuma ya ce Allah ce Allah ne ya umarce shi jibril ya ji daga ubangiji ne shi ko manzo Allah ya ji daga Jibrilu har ma yake zuwa da Ramadana cikin garanta Qur'ani ba haka muke muke faɗa ba amma kaga shi ya zo ya ce wai ai ai maganar ubangiji ba ai ba ji ake ba sai da kishi ina je in ka ce ka je ka kashi ai ya ce ka je kai shi da zaka je wani lokaci na cewa kamar kai da zaka zo da karama kai kawai ba kuwa sai ka je a zuciyar ka cewa a kai wannan ka dawo nan a shi zaka kishi ne a zuciya kaga ni ya kowa maganar falasifa da suke cewa manzo Allah din ba gaskiya ce ba wa aka kai kenan aka tashi ya ce an faɗa mushi kuma sun ce ba wanda maka akai wata dani kai an ga kishi kenan so wannan gidan suna nan suna nan wannan ba wai muna faɗa wasu abubuwa ne da ba da ba da ba suna nan muna rayuwa da su Allah ta'ala ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh